الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a 17 ga watan Sha'ban hijira na da shekara 1444 a kalandar nasara kuma kamar goma ga watan uku 2023 muna tattaunawa ko duba matsaloli da suke da alaka da zamantakewa musamman matsaloli da ke faruwa tsakanin ma'aurata mun ji ɓangaren matsalolin da ke faruwa musamman daga maza to satin da ya wuce sai muka ji matsaloli waɗanda galiban matan ke sabbabar da su wanda da a ce mazan za su kiyaye nasu mazan ma mu kiyaye namu kowane ɓangare ya yi tsayuwar daka ya yaƙi sheɗan to za ga an samu sauƙi sosan gaske ko dai ta wajen mace-macen aure ko gurɓacewan zamantakewar ko gazawa wajen cin gajiyar abinda shari'a ta yi tanadi na amfanin ita zamantakewar to yau shine zai zama na ƙarshe a cikin matsalolin da su mata ke haifarwa ko iyayyaku da su matan suke yi wanda suke sabbabar da gurɓacewar zamantakewar auratayya wanda wani lokaci za su iya kai ga saki ita a sake ta ta shiga wani yanayi shi ma mai yiwuwa mijin da ya yi nadama to balantana kuma 'ya'ya da ke tsakani wanda kowane ɓangare in ya fuskanci wata matsala to su sun fuskanci ninkin ba ninkinta su fuskanci ta nan ɓangaren uwa su fuskanci ta ɓangaren uba to matsala ta gaba wadda mata a babin zamantakewa suke zama sila wajen haifar da matsaloli shine rashin damuwa da ado ko gayu ko cakewa ko kuma tsafta wannan wata matsala ce za ga wasu matan sun san muhimmancin haka amma abinda za su rika kallo ai da su da mazan an daɗe auren ba na yanzu ba ne auren da aka yi tun lokacin gawan gawan guda ɗaya ne ko na soja ko obasanjan soja to sai ta ga cewa aure shekara ashirin da biyar talatin arba'in to menene kuma sai an tsaya ana wa mai gida ado ana sanya jagira da hoda da fankeke menene sai ya rika kunshi da kitso mai kyau menene sai an yi ɗinki na gayu na zamani menene sai an sanya turare menene sai an gyara ɗaki sai ka je ka cimma inda aka aje kujera nan take dai tun waɗannan shekaran inda labule yake nan yake dai kila ma arshi yake ya gama a toshe ramin da kunama ta shiga shi ma labulen ya zama permanent staff to kaga mace wannan tunanin ya zo ya mamaye ta ba za ga tana ado ko cakewa ko gayu ba da kaga ta dauki dutsen guga da kaga ta dauki buroshi da kaganta da aswaki karan sai da Allah za ta yi tafiya amma shi mijin ba za ta yi dan shi ba saboda tunaninta shi ba da bukatuwar wannan saboda ta manyanta ya manyanta ta dade ya dade to idan har wannan tunanin ya shiga zamantakewar mace da mijinta to zai iya sabbaba abin da yake na matsala ne matan sahabbai ciki har da matan annabi sallallahu alaihi wasallama uwa uba sayyida aisha radiyallahu anha tana baiwa wannan adam muhimmanci tana bashi kula sosan gaske yasa an ka tattara wasiyoyin da magabata suka rika wa ƴaƴansu zai wahala ka gama karanta wasiyar uba ko uwa ko wasiyar dan uwa ko wani malami ga wani nashi da ya aurar musamman mace fatiyan ka bi jeren giyar wasiyoyin tilas sai kaga akwai maganar tsafta akwai maganar ado alhassanul basari lokacin da ya aurar da yar shi yake ce mata ya yata ina maki wasiya da baiwa tozali muhimmanci ki gyara idanki saboda ado ga miji yana da matukar tasiri yace sannan ina maki gargadi ki baiwa kunshi shi ma muhimmanci yace karki sakaci da amfani da ruwa mafi girman abinda mace za ta yi gayu da shi shine baiwa ruwa muhimmanci ai wanka a wanke tufafi a share daki ai komai duka ruwa zai zo ya bayar da gudunmawa kaga wasiya ce oba yake wa yar shi amma sai ya bada muhimmanci game da abin da ya shafi tsafta Umama bintul Haris lokacin da yarta za ta yi aure daga cikin abin da ta yi mata wasiya da su guda goma kai cewa kusan guda hudu suna koma ne gidan tsafta gaba ɗayansu ce ki kiyaye hancin mijinki kada ya ji komai sai abu mai kanshi ki kiyaye idan mijinki kada ya ga komai sai mai kanshi ki kiyaye jikinki kada wani abu mara dadi ya rika tashi daga gare ki ta ankarar da ita ta ja kunninta kuma ta jaddada mata da ta kiyaye to ta kuma ga kiyayewar ko amfanin kiyayewar a gidan miji da a ce bata kiyaye ba da ta iya samun matsala to idan mace ta sakaci da maganar ado kama daga gyara jiki kama daga gyara tufafi kama daga gyara ɗaki kama daga gyara abinci duk zai zo ya shiga cikin ado to idan ta haka shikenan in an ce gyaran jiki shine abinda Al-Hasan al-Basri ya faɗa a baiwa ruwa muhimmanci ai wanka idan aka sami wanda ta iya amfani da ruwa sabulun wankanta ko da yankan kusa ne ba ta da matsala ko yankan kusa ne irin na wanke-wanken nan in madadin yayi wari in an wanka da shi to ita ba zai mata warin ba saboda ta iya man da za ta shafa ko da tuwon mai ne kai ko daga kwalbar man gyada za ta dangwalo to sai ka ga ba zai tona mata asiri ba shi yasa suke cewa kayan ado suna da muhimmanci amma mafi muhimmanci wanda zai amfani da su in ya sallaka ne da iya cewa ga kayan adon an siya ma bata sanya za ta yi amfani da su ba daka wannan matsalar mata ke haifar da ita kila sakacinta da yin adon shi ma sai ya sa bari ya ɗauki fansa tunda ita ga nan wata samodara ce shi ma bari ya zama gashi nan ba ado ba gayu ba turare ba shakewa ba baiwa idanta haƙƙin shi ko hancinta haƙƙin shi a ƙarshe sai ga zamantakewar ta zama ba ta da daɗi akwai wata mata mai hikima da ta fahimci wannan sirrin inda ta baiwa ado muhimmanci wadda da wannan adam take iya samun abinda wata mata da jan aji da dadin baki ba za ta iya samu ba annabi sallallahu alaihi wasallama a wata mata ta zo ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ita waccan matar mai hikima kenan bayan ta yi duk abin da za ta yi sai ta zo don ta nemi ƙarin bayani ce innal mar'ata idza lam tatazayyana li zawjiha salafata indahu yace tace ya rasulullah ai sirrin shine sirrin mu na mata idan har aka samu mace wacce bata ado ga mijinta to zaka ga ta zama a bar kyama a wajen mijin wannan yace dabi'ar kowane namiji to duk matar da ta san kuwa haka abin yake to ba za ta yi sakaci da wannan babi ko wannan bangare na yin ado ko kuma na cakewa ba babban malami a Sheikh Ahmad Al-Qattan yake cewa ya zama tilas ga mace matar aure at-tazayyuna wat-tajammula wat-ta'annuka lizawji kalmomi guda uku suka ce aka ce at-tazayyun shine ado at-tajammul gayu zaga wata ta dau adan gaba daya ta yi shafe-shafe ta yi goge-goge ta yi liƙe-liƙe da rataye-rataye amma kamar aljana ta iya ado ba ta iya gayu ba don kowane abu da wurin shi to shi ne ce mace ta iya ado kuma ta iya gayu wasu suka ce ado shi ne abin da zai zama na jiki gayu kuma abin da zai shafi tufa shi yasa suke cewa matar da ta san me take to mijin za ta tambaya ko kuma ta nakalta wani irin tufa ya fi so wani irin gayu ko diresin ko yanayin sa kaya ya fi so to sai ta yi da haka za ta sami ita kuma abin da take so to amma ita ce ita dai a tsarinta tana son tufa iri kaza da haka shi za ta burguza kawai ba ruwanta tana son hoda iri kaza da haka ita za ta bursuna tana son takalmi iri kaza da haka shi za ta dare-dare a kai shi miji shi ko bata nazarce shi ba bata lakance shi ba to wannan adan nata bai shiga cikin ado na shari'a ba a ita zaɓin mijinta shine zaɓinta in har tana wani nau'i na ado da baya so sai ta bar shi shikenan yace to wa alaihinna tazayyun wajibi ne ga mata su rika ado wata jammula su rika gayu wata annuka in an ce ta annaka shine a zo da kirkira abinda yake na musamman ne wanda ake ga zai burge mutum ko da shi a karan kanshi suka ce daga cikin abin da yake da matukar muhimmanci ga kowane mutum shine kanshin turare to sai mace sai ta baiwa turare muhimmanci kaga an zaburar da mace game da amfani da turare in tana tare da mijinta an kuma tsoratar da mace aka haramta mata amfani da turare in za ta fita wajen inda mijinta yake kaga kowane daya mafhumul mukhalafa ne na daya kenan lokacin da take tare da mijinta in bata baiwa turare muhimmanci ba ta zama samodara lokacin da za ta fita wajen wani mijinta in ta sanya turare shi ma daidai wa daida ta zama samodara annabi ce duk matar da ta sanya turare ta fita cikin mazan da ba muharramanta ba ba mijinta ba annabi yace fahiya zaniya wannan matar in kana rubuta karuwan yankin ka iya rubutawa da ita in ma mu yanzu kila yan uwantaka ko sanayya ko kusanci sun hana mu ce mata karuwa a wurin Allah dai tana da'ira ta karuwai nan ta ce ranar lahira Allah zai ce mala'iku ku tattara mana karuwai sai ka hango mata rauri menene laifinta ga islamiyya ga hadda ga hadisi ga fiqhu ga tauhidi ta ce ai turare take sawa in za ta fita haramun ne mace ta sa mai mai kanshi ba za ta sa ba sabulu mai kanshi ba za ta yi wanka da shi ba turare na fesawa a jiki na fesawa a tufafi turare na wuta kowane iri ba za ta sa ba amma an zo ɗakin ta a cin mashi kamar ɗakin amarya tama wata za ka yi cin ɗakin ta har waruwari yake ila kuma in ka tambaya haihuwa na wata ya ce kwata-kwata yayinta sha biyar ka duba yadda ta lalace ya sha biyar gau a wasu yawa go zara ta lalace na? ta ɗan rage go sha biyu amma da ya kamata ko ya'yanta goma a ganta tas shi yasa ai babu tsohuwa shi yasa ko da malamin malikiya ko da malamai umuman ma har tsohuwa aka ce ta sa hijabi idan dai ta iya gyaran jikinta li kulli saqiqatin laqita so haka dai mata daga cikin abin da suke yi na haifar da matsala kin yin ado to shine shi wancan malami a shaka amal qatsan yake cewa alaihinna tazayyun wat tajammul wat ta'annuq lizawji faqat wannan adan su yi wa mazan su kawai yadda Allah ya umarci mata da cewa in suna magana da wani da ba mijinsu ba fala takhda'na bil qawli to haka adanta ma ake so ya zama kar ta adan da wani zai sha'awarta in za ta fita ta dan munana kama ta iya macho za ta tafi kasuwar mata bari ta sami zanin shadda rigar atamfa da wani tsohon hijabi ga safar hannu ga safar kafa ga niqabi kuma kar ta sa tarari kuma ta sa su duk su ja kasa yadda wannan Abubakar Ladan ya sifanta ba kauye ko gari bugana dibar hakki to ita nata na ibada ne kaga zai wuya wani ya ganta a haka har ya iya tuntubarta haji ya je mana saboda a tsorace yake da ita wannan matar illa wani mala'ika na nan kawai ya dankwashe mutum wallah ya ce mashi ya kona shagon mutum ya jama makota ma amma da za ta fita ta yi ado ta sa turare ta caki ta tsuke jiki ta fita karuwa ce kawai kuma mijinta bai sa'a ba sai ta Allah ya kawo arziki ya ƙara ya yi mata ya dai ya aure amma bai da mata za ga wani ya yi aure an ɗaura mashi aure duk mun je ga invitation na mahayin da bai da mata har yanzu abincin shi na gun mai shayi har yanzu ɗanwa da ɗangane suke da indomie eh hada yan mata a hukuncin da ɗaya ne yayi ko budurwa ta sa turare ta ratsa mutane aka ji ta bau fahiya zaniya in ma wani zai aura sai ka dan mai nasiha to ya bi a hankali azani la yankihu kace mashi suratul nur kana son haske yace wallahi ni ko ke son haske zai zo karanto mana suratul anzalnaha dan yi gaba kadan aya ta biyu uku zaka ji karatun ya fito har yan mata karta sa turare karta sa turaren mata shine wanda yake bada launi amma bai da kanshi amma in tana gidan mijinta tana tare da mijinta wannan mai kanshin ya halasta ta sa ai kaga matar da ta san me take tana da kayan da har abada ba sa fita gida ɗakin ma ba sa fita wanda ta san me take ma akwai kayan da ba ma a fito da su tsakar gida a shanya amma in kaga mace duk kayanta ta tattara ta aika da su wanki wani gida samo daraci kuma mijinta dai Allah ya kiyaye alabashi hurul aini ya dana amma kam nan an samu akasi irin ta ce ake cewa alasa ba a cika mashi kuɗi ba ga tsada ga ba biyan bukata ka san can kaya mai tsada ya biya bukata aka ce ka shi wannan original din ne sai ga kuma waya original tana hukin waya original ba tocila waya original tana kira ba ka shirya ba sai dai ka duba ga 200 da ka sa ta tafi ka kira wani yana ta hello hello ya ji shiru kaga sai ce wannan ba original bace to ita ma macen da ta hada akwai kayan da take wa mijinta ado da su komai waye ba ta kai su wanki in kuma za ta bada wanki sai dai ta dauko mai wankin ta wanke tana kan kujera tana kallo kada a dauki hoton su sirrin mai gidanta ne a fita da su waje an gama a goge a gabanta kila ma ta ce ita za ta goge sauran kaya kuma a iya kai su wanki wannan babu matsala amma za ga wata macen ba kayan da ba ta sawa ta fita sannan ba kayan da ba za ta yi mijin ado da su ba su da wata zulumbuwa wata jallabiya wata abaya ko duka su ne kayan adanta akwai akwai akwai akwai wani wani mutum yayi aure wata wata an ce wata yar islamiyya ce anan yankunan ne a ƙarshe dai ya kawo ƙarar ta gun malaman islamiyya ita har a uwar daka hijabi take sa har da safar hannu da kafa wai haka sunna ta ce eh ta kwankwada sunna wallahi za ta sa zumbulelen hijabi mai jan kasa ko ana zufa kuma aljanna dole take so in ka matsa mara da da maka ayar suratul ahzabi yudinina alaihinna min jalabibihinna zalika adna ay yu'rafna fala yuzai ce ayya ba gun malamai kika koyi karatun ba a takeice ana so mace ta zama mai ado sosai shine bayan ya Ahmad Katsan ya kawo can magana yace hatta tamlika qalbahu wa tujaddida hayatahu har matar in tana ado za ta mallaki zuciyar mijin wannan shine as-sihrul halal sihiri na halal sanan wato jaddidu hayatahu za ta rika sabunta rayuwar shi za ta rika tuna mashi wasu shekaru a baya wayajidul anasa mijin zai rika samun ɗebe kewa wasurura da farin ciki da kwanciyar hankali inda nabari ila zaujatihi lokacin da ya kalle ta wa yaraha fi husni ikhtiyari thiyabiha sai kaga mijin yana ƙara girmama ta yana ƙara godiya ga Allah yadda ta iya zabar tufan da za ta sa zai iya zuwa za ta yi tambayar shi wani irin tufa yake so duk in ya faɗa za ga shikenan aje a nemo in aka yi sa'a ma zai ce yana son irin shigar da kadangarin bariki ke yi to kuma shigar kadangarin bariki tafi kowace arha duk inda ka je da yar dubu hudunka bayan gidan iya kila sai ka ci ko jaka ko wata yin langa-langa za ta yi maka ɗari da arba'in abu da ne to kone duk da ta yi ta yi tsada dubu hudu dai za a samu kala biyar laganta kamar yaɗi in ka sake da duk ta manne da juna ya ce ɗari biyu ɗari uku ya ce to ana son wannan sai a haɗu a zo a goge wadda ake so ta yi ƙarfi a sa mata stati ya ce to idan mace ta yi haka za ka ga kullum mijin na kaffa-kaffa da ita don ya san ya yi dace ka anna hafi lailatin zafafiya kai za ka ce a daren da aka kawo ta ne duk wani abu na gayu da haɗuwa da waye wannan matar ta kiyaye in ko ta yi sakaci to akasin waɗancan ababe da ahmadu al ya faɗa su za su faru ga mijin sai ga mutum ya ƙaurace mata ya rabu da ita bai damu da ita ba yana lamisa sa da ita wani mai hikimar waka yake cewa ma masaka tiba illa ahdaita litibi tayyiba ba za ka taba shafa turare ba sai ya jawo maka wani alheri in dai ka shafa turare to zai ƙara maka wasu nagartattun siffofi ko wasu nagartattun abubuwa kai a tattare da kai ko a tattare da wanda kake rayuwa da shi da haka dai wannan matsala ce da galiban mata ke haifarwa inda suke gazawa wajen yin adan da ya kamata wani lokaci sukan koka da cewa mazan ne ba sa siyo kayan ada to amma shi ado bai da ma'ana kamar yanzu kyau ne kyau ma bai da ma'ana in ka ce menene kyau wallahi in ka tara mutum ɗari kusan gida sai so rabu gaba ɗaya kowa abin da zai ce maka mai kyau yanzu ka zo ka ce wani yadi ne mai kyau wanda zai ce maka kaftani wani zai ce maka shadda wani zai ce maka boyel wani zai ce maka mai shara-shara wannan fa a kalolin nau'ukan yadin to sannan wani ita zai ce yadi mai kauri irin kakin soja da kibari haka ma zai rubuta maka a ƙarshe wani kuma zai ce maka mai shara-shara to sannan ka da wani ɗinki ne mai kyau to shi ma nan sai ka ga saɓani kala-kala wace hula ce mai kyau nan ma za ga saɓani to haka kyau ma na halitta to haka adam ma shi yasa adan da wannan matar za ta yi wa mijinta ba shine kuma wata za ta kwafo ta yi wa mijinta ba sai ta gama nazarta shi cewa yana son irin wannan adan yanzu wata yin ta zo ta sa wannan abin da suke sa ido ai shado din nan wani mijin ya dawo sai ya hijira wallahi zai zakan aljana aljana ya gani to kaga sai ta karanta shi a psychology da waye da nazari yana son irin shi cikin hikima ta iya samu wani hoto da wata mata ta sha Aisha dan nan sai kaga wata yadda ta hadu ki haba mace gamar aljanna ba ki gane idan ba kaga ta karanta mata zai san wannan sai ta cancel din shi sai ta sake daukowa wata rana ta dambara jan baki sai ga kaga wata hadaddiya ko ai ce wa haba ka mace kamar karuwa na mu da ita wannan bai yi ba ko kuma da tambaye shi kai tsaye wani irin ado yake so sai ya karanta mata daga nan shikenan to abin nan matsala ta gaba da mata ke haifarwa wacce take lalata zamantakewa shine bijirewa ko kin amsa buƙatar maza ta kwanciyar aure shi ma mata da yawa na haifar da wannan matsalar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya ja kunnin mata ja mai zabi wanda duk wanda kaga kunninta bai jawo ba ta da rabo ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da wanda rayuwata take a hannun shi babu wani mutum da zai kira matar shi zuwa ga shimfidar shi taki fa bata ghadbana alaiha ya kwana yana hushi da ita la'anat hal mala'ikatu hatta tusbiha gamayyar mala'ikun Allah za su dosa tsine mata Allah wance ka nisanta ta daga rahama hatta tusbiha har sai asuba ta yi to malamai mashiri suka ce me yake nufi da sai asuba ta yi aka ce ana tsammanin da asuba mijin zai huce amma in har gari ya waye bai huce ba mala'iku za su ci gaba da aiki yanzu mala'ika ɗaya ya kalli mutum ya ce Allah ya tsine mashi mala'iku waɗanda la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ba sa laifi masu tsarki ne abinda za su roki Allah nan ba sun roƙe shi bane bisa sakin layi sun yi ne bisa umarnin Allah Allah zai ba su umarni ku tsinewa waccan matar da ta fandare wa mijinta da ta ki amsa abin da yake da bukata wannan hadisi yana na cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yake cewa na rantse da wanda rayuwata take a hannun shi babu yadda za a yi mace ta kubuta ɗari bisa ɗari ta bayar da haƙƙin ubangijinta har sai ta ba da haƙƙin mijinta duk yadda mace za ta yi wa Allah da manzon shi tsa'a sallallahu alaihi wasallam to ba za ta kai koli ko wadda ta ci nasara ba har sai ta baiwa mijinta nashi haƙoƙin annabi yake cewa wahiya ala katabil lam tamna'u macen da ta san me take kuma take da manufa da burin shiga aljanna za ta amsa gayyatar buƙatar mijinta koda tana kan katab ne in ka ce alkatabu shine abinda ake siddi na raƙumi ko na doki a wata riwaya annabi yake cewa koda matar tana kan tannur wa in kanat ala tannuri koda matar tana toya waina mijinta yace wance kar ta ce bari in tsame wannan in ta tsaya ta tsame ta zama zuba rodo bata san me take ba ai za ta amsa gayyatar shi ne in ma wainar in ma suyar za ta kone ne ta kone da a kona ta gara suyar ta kone to kaga mata na da bukatuwar su san haka kwarai kwarai da gaske shi yasa annabi yake cewa idza da ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kana da 'ala at-tanuri in miji ya kira matar shi zuwa ga bukatar shi ta maza maza ta amsa koda tana kan tanda ne koda suya take yi cewa idan ta tafi abin zai kone in ta tafi kaza in ta tafi kaza ai kawai ta tafi to wannan bangaren yana jawo matsala kwarai da gaske a tsakanin ma'aurata sai zama namijin sai ta fita ran shi ta riga ta bata mashi rai in ba yi sa'a ba sai shaidan ya ratsa shi ma sai rika tauyana ta haƙƙin idan su biyu ne a kula da wacce ya taki kula da ita in ita kadai ce ta ta ganin kiyayya ta kowane bangare ba damu da ita ba ba damu da lafiyar ta ko rashin lafiyar ta ba yunwar ta ko koshin ta wurin zaman ta kaiwa da komowarta ko mutunta ta ko ɗebe ma duk ba damu ba kila kuma abin yazo ya rika damunta alhali ita ta fara sabbaba wa kanta wannan matsalar to wannan matsala ce da galiban mata ke haifarwa kansu matsala ta gaba wacce take zama matsala ko wanda mata ke haifarwa ko ke aikatawa mai zama matsala tsakanin ma'aurata shine barna da rashin tattali na wasu mata zaga wata matar almubazzara ce duk abin da ya shigo hannunta yanzu nan za ta lalata shi wancan umarnin da Allah subhanahu ta'ala ya bayar a cikin suratul furqan da umarni da ya bayar a cikin suratul araf na cewa ayi tattali kada ayi banna wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama siffa ce ta maza kuma siffa ce ta mata to da mace da namiji sun yi tarayya ita mace ba ita za ta fita ta nemo ba a miji ne zai nemo ya kawo mata Allah ya mata wannan alfarmar kuma Allah ya mata wannan gatan to amma in aka kawo din ana so ta alkinta shi yasa annabi ya bamu ka'ida wannan ka'idar matan ya fikka mata su rika aiki da shi idan mai gida ya kawo buhun shinkafa ya kawo tiyoyin wake ya kawo wane ne dangin kayan da ake aunawa jarkar manja jarkar man gyada jarkar kananzir ba a so kawai mace za a dafa shinkafa kawai sai ta zo da tukunyar sai ta daga buhun ko ta karkato buhun su sai ta a wannan zai isa to abin ba zai albarka ba ka'ida gwadawa ake yi ya kamata duk macen da aka samu a ce gwargwado nawa kuke ci na shinkafa ta iya faɗi ta ce muna cin gwango uku muna cin gwango hudu da rabi muna cin biyar biyar da rabi shida shida da rabi a ni gaskiya kawai haka karkata buhun kawai to ba zai albarka ba ba zai albarka ba aunawa ake yi haka shi ma manjan ina ma'aunin manjan da muke girki da shi in ludayi ne a samu wani gwango ne a samu ya zama da dai akwai ma'auni cewa idan za mu yi girkinmu da ni da shi da yara kaza da mahaifan shi da marayu da yake rike da su muna da buƙatar shinkafa gwango kaza wake gwango kaza ko shinkafa mudu kaza ko tiya kaza gwango kaza manja muna da buƙatar gwango kaza man gyada kaza duka sai ya zama an auna shi to za ga abin yana albarka kuma wannan zai sa ba za a yi almubazzaranci ba kuma wannan zai sa abin ya yi tasirin da ba yi tsammani ba ta girka abincin su bakwai kawai sai suka yi baki mutum biyu ba ta da buƙatar sai ta ƙara ko ƙwaya ɗaya saboda ta'amul isnaini kafi salasa abincin mutum biyu annabi yace tabbas zai ishi mutum uku baka da bukatar sai ka kara tayi abinci daga ita sai mai gida sai suka yi bako mutum daya zai ishe su in har kaga bai ishe su ba matsala aka samu ba su basmala ba shaidan ya shigo ya cinye abincin a loma daya galiban mata ke haifar da matsala a nan wurin namiji ya je yayi gwagwarmaya an yi faɗi tashi ya samo abinci kawai sai ya zo ya cimma ta dafa har ya yi yawa wani sai ya zagaya bayan gida sai ya fashe da kuka wayo Allah kudin shi ya ga saura kiris ai gonar shinkafa da da fafiya na tsara da zai koma sari ne a bayan gida ta an tayar ko kuma ya zo inda take girki ka ga manja kaca kaca wai ta zo karkato jarkan ne aka dan samu akasi gwango bakwai ya tsiyaye a gwada na maɓannati ya ce ko ka zo ka cimma ledar maginka a waje yara na kwantala ko ta gama girki silindar ka ta gas kawai bata kashe ba kudinka na tabin iska kudinka na tabin iska ko ka zo ka cimma stanka a buɗe awaki sun shiga kaji sun shiga sun yi ɓanna sun yi kaza ko ta zo ta yi sakaci ta yi maka ɓanna ta zo ta jera jarkar man gyada jarkar kananzir jarkan manja radda ta dan maku sai an gama zufa komai za a ƙara man gyada sai a ƙara kananzir kaga duk wannan nau'i ne na banna duk matar da ke banna da kayan mijinta zai wuya su zauna lafiya Allah yake cewa waɗanda in sun zo za su ciyar lam yusrifu ba sa ƙetare iyaka ba sa banna walam yaqturu ko ba sa ƙauru ka ce mata to ga wannan ki dabara ku ki manejin ku na mata ba a san magidanci da haka ka ba ta ayalwace li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahulla wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama a cikin suratul a'raf Allah ya ce wa kulu wa sharabu ku ci kuma ku sha wala tusrifu wallahi kada ku yi banna inna Allah la yuhibbul musrifin Allah baya son masu barna baya so a rika banna to zaka cimma wasu matan wata a gaban mijin za ta yi banna bata samu tarbiyya ta, ta alkinta kayan mai gida ba yanzu a gabanka kila matarka ta zo ko za ta yi za yi girki kwayar wake biyar shida ta faɗi kaga ta tsaya tana ta tsintsincewa sai ka samu natsuwa da ita kaga ce wannan tana mutunta ka ko ka dan siyo wani sabulu kai a tsammanin ka bai fiye wanke kaya biyar ba ka zo ka cimma ta wanke goma sha biyar da shi to dai ta ce alkinta kayan ka zo ka ce shinkafan na yana gaba ta ƙare sai har yanzu da rabuwar tiya biyu kuma ana ci a ƙoshi to ko laifi ta maka wata na za ka ɗaga mata ƙafa amma ta zuwar maka da manja kanan zaɗin ka bai auki ba wake ya ƙare da wuri ta manci so a buɗe an maka sata awaki sun ci ran nan kuma sai ta ɗan yi maka makaruhi to idan ka haɗo da ɓannar da ta yi maka sai ka hukunta da kaba'irul zunubi da kaba'irul zunubi za ku ɗan je wani wuri ne fa ka ce fito mu tafi ta ɗan tsaya irin ƴar na wannan ta mata kaga a wurin mace wannan halal ne sai ka rufe ta da faɗa ba wai faɗan da kake ta ki fitowa da wuri bane manjanka da ta zubar ne ran nan gabace baka samu ba sai yau ai ko motion a majalisa yana da ranar shi akwai ranar karanta motion to ita ma yau ne za karanta mata motion ɗinta ni zan tafi in banki wannan wulakancin ya ishe ni yana nufin har da zubar da mai ba dan baki fito bane ya kamata ta hankalin ta yi hankali to da idan mace ta zama mai banna to za ta samu za ta yi samun matsala da mijinta kuma ba za a ga laifin mijin ba matukar za a rika mashi banna da dukiya zai ji ba daɗi zai ji abun bai mashi ba sannan suke cewa su kuma mazan ta bangaren su abinda za su yi la'akari da shi ita mace ba kamar namiji ba ne in ka ce kana so ne ta rika lallabawa yadda kuma kai kake so in ba ɗabi'ar abin take da shi ba in ko ba karantar da ita aka yi ta kwankwada ba to kuma sai ku yi ta samun matsala wajen abin da zai rika faruwa na rashin kana'arta to amma in kana so ta zame kana'ar to sai ka rika karantar da ita in an ce kana'a shine wadatuwa da ɗan abin da ya shigo hannu komai kankantar shi da nuna mata cewa komai yawan abu baya isar ɗan adam saka in na kawo dan kadan a alkin tare da aka samu da yawa za a bayar annabi Allah madaukin sarki yake cewa kamar da yake hadisi ne dake cikin bukhari da muslim wanda asalin shi aya ce wacce aka shafe tilawa amma hukunci na nan law kana libni adama wadiyani min zahabin lam tagalahu ma salisa da za a bai wa dan adam teku guda a teku biyu na zinariya a ce Red Sea, Atlantic Ocean wane ne wane ne dukkanin shi ya daskare ya zama zinariya in ka dan balla wani wuri sai ka miliyoyin kuɗi a ce ga yanan naka ne iya ido a kwana a tashi sai ya nemi teku na uku wala yamla'u jawfum ni adama illa tura ba abin da zai ishi cikin dan adam yau dan adam ya ji ya wadata sai turbaya yana ishara zuwa ga turbayar kabari wa yatubu Allahu ala man tab wallahu azizun hakim Allah na karbar tubar wanda ya tuba to sai a nuna wa matar kar ki ganshi da yawa ki yi barnar shi kar kuma a baki kadan ki rena a kada ki banna dan kin ganshi da yawa kada ki rena dan kin ganshi dan kadan ta samar da kana'a shi yasa lokacin da aka tambaye Ali dan Abi Talib radiyallahu an cewa mecece takawa yace al-imanu bil jalil wal amalu bit tanzil والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل kaidar dan kadan din da kake da shi a rayuwa to yanzu nan zaka ga kai wa Allah komai kuma zai tabaka Allah baya son renuwa kwata kwata dan wannan abin da ya baka ka gode mashi wa idza ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum to ita ma matar a nuna mata haka kaga kenan wannan nauyi ne kuma na shi namijin karka ce to ya kamata a gidansu a koya mata to kila an koya mata ta manta kila kuma ma ba ta koyan ba a gidan ko an koya mata ba ta koya ba ko kuma ba a koya mata gaba ɗaya ba to sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafa dan kankanin abinda magidanta ke da shi a matsayin shine mafi girman ni'ima a duniyar nan man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda huqutu yawmihi faka annama hizat lahu dunya bi zakhafiriha ko bi zakhafiriha annabi yace wanda ya wayi gari a cikin ku lafiyar shi lau a jikin shi mu'afa abin nan aminan fi sirbihi lafiya lau yake garin shi babu wani rikici na tashin hankali zaka iya fitowa gidanka ka je can kai kaza ka je can kai hidimarka kila ka bar garinku inda wani daji a kusa ma ka je kawo itace ka je gona ka je kewaya ka je shan iska ka dawo gidanka lafiya mu'afan fi badanihi ko fi jasadihi jikinka lafiyar kalau baka yi warwas a kwance ba kuma inda hukutu yaumihi kana da abincin wannan ranar shi kadai shine al-Imam Shafi'i yake cewa in har kana da zuciya mai wadatuwa da ɗan abin da take da shi an tawa malikun duniya sawa'u da kai da wanda ya mallaki duniya duk ɗaya yanzu matuƙar kana da ɗan tuwon da za ka ce in ka koma gida kana da wani ɗan ruwa a roba da za ka ci da za ka sha in ka gama cin wancan ɗan tuwon kana da ɗan wata katifa ko wata karauni da ‘yar wata rumfa da za ka kwanta’ da ɗan mafecin da za ka yi fifita yanzu da kai da bilged wa haifi wani da mai bilged da fika shi ma wa'in yake nema kasan wani zai ce ya yi ɗakin shi da ac to sai ka tambaye likitoci ac bai da illa kuwa ce eh akwai fata shi illar to dakta ne ya shawara ya ce ka amfani da mafeci kaga an dawo ma gidanka ya ce to ai bilged na da jirgin sama to ai yanzu katifa za a hau to ai ai bilgir irin katifan nan zai hawo mai taushi in ka gaji kwanciya kasa ma yafi dadi ko duk gaban ka sai su koma inda suke amma in ka hau katifa sai gaban ka sai ta rika jin kan fai wani aikin ake yi ba sai ka tashi da asuba sai ta yaushe za a koma gida a daga ce la ai na kwanta baki koma ba sai kuma wani daren amma in ka bi gadon kasa wata karauninka ka tashi tabarma duk taimaka zane imani ma sai ya karin maka kai ko barawa ma ya leko ya hango ka a karauni zai fita Allah ya dai leko ta gilashi ko ta window ya ganka a karauni ita wannan ma ɗiba me daga kai sai yar wata jar yar dan kofin ruwanka ga mafeci ne in ka tashi kana dan fifita ka kora sauro to da kai da wanda ya mallaki duniya sawa'u duk ɗaya ne in gari ya waye ne za ce to wannan zai ci kwai Allah ya kai mu garin ya waye ba wanda ya san wanda zai kai asuba to ita matar sai a nusantar da ita haka a nuna mata yadda rayuwa take mace in tana da dukiya an so har shi mai gidan ma ta shawarce shi in za ta yi kyauta ta da cewa suna cewa ba dole dole sai sai sai ta nemi izinin ba amma da za ta nemi izinin da yafi za ta bada kyauta za ta yi sadaka za ta yi zumunci sai ta faɗa mai gidan ga abin da take so ta yi shi kuma ba a so ya hana kada ya amfani da wannan damar ya rika takura mata dan akwai mazan da zaka ga sun bar mata da ɗawainiya da ya kyalla ido ya ga tana da wasu 'yan kuɗi to ya dosa lallashinta da dabarbaru har su shirya kenan da ya tabbatar an cinye kuɗin sai ya ƙirƙiri laifin da za a yi yaƙin badar a sasa sai su ɓata abincin ma ba za a bayar ba dama ba shi dama ba shi dama iyakarta zai ce mata ne to a yi ƙoƙari dai ki ɗan yi 'yan dabarbarunku na mata ina sanar da abin da kike yi to yanzu tunda sun bata sai ce ba za a bayar ba yaran ma kaza kaza kaza kaza to ita mace kuma komai wadatar ta kai zaka ciyar da ita kai zaka shayar da ita ka tufatar da ita an zo daura aure za a ta jaddadawa amma wani ana auren sai ga wani mijin ya batta da dawainiya nauyin ta gaba ɗaya na kan mai gidan ne to sai kuskuren mata na gaba rashin alkinta lokaci yadda wasu matan ba sa kula da dukiyar mai gida su alkinta ta yadda suke barna da da abincin mai gida da dukiyar shi da almubazzaranci haka za ka suke barna da lokaci wannan bannata lokacin na sabbaba matsalar auratayya tsakanin ma'aurata wata matar zaka ga ta zama mudmina in an ce mudmin wanda ya dukufa yayi zurfi yayi nisa baya jin kira wajen kallon talabishin da an kawo wuta za ta ruga ta bar girki akan wuta wallahi wata sai ta manta sai ya kone ya dawo ya ta cewa wai girkin nan tsakuwa sai yawa ba tsakuwa bane wallahi waken ka ne ya soyu kake jin shi kaman tsakuwa waken ka ne ka siyo abin da zai karya maka hakori da kanka to ba a so mace ta rika bannata lokacinta galibin mata na da lokaci mai gida ya fita kila tun takwas ko tara kila za ta yi ta sai goma za ta fara ɗan aikace-aikace musamman aikinta ba mai yawa ba ne ya ce kawai taliya a dafa taliya kawai taliya ɗaya kuma ta san ba zai dawo ba sai a zahar kuma daga ita sai shi kuma an kawo wuta a ranar ga arewa 24 kuma ta yi kiliya ya kake tsammani ga tauraruwa ga waye ga waye yanzu nan sai ta yi yawo tsakanin tashoshi in ba ya sa ba sai ya dawo ya cimma ba ta yi ba Umama bintul Haris da ta aurar da yarta take ce ma yata kin san Allah karki kuskure mijinki ya ji yunwa sai kin san hadarin kin san in namiji ya ji yunwa duk bala'in duniyar nan kin tayar mashi har laifin da aka yi mashi a wata uwa duniya kan ki zai kare tace yunwa na hassala maza to ya zama na sadda mijinki zai dawo abinci ya redi to wanda wanda ta dukufa da wancan kallace kallacen miji zai iya dawowa ta iya ce mashi abincin kananan a kicin saboda kada wani wata fitowa a fim din ta kuce mata dole naga mala aliyu rashid makarfi na mai mata ɗaya ne ake ma haka kana dawowa da abincin kana kicin sanar dawowa tana da kallon arewa 24 ta mai da kai 23 ko da kai ne 23 wata kungiyar ta'addanci M23 ko a kasar wannan Congo Congo Brazzaville to ta mai da kai ne 23 kaga kai ne junior ga senior na 24 to to amma dai abinda ake so abincin mai gida ya redi ta san sadda zai dawo kafin ya dawo an kawo abincin an ajiya inda zai ci abincin inda mafeci ko fanka an ajiye an aje kofin ruwa an yi waye an yi waye sannan yana zuwa zai ci abinci a kashe talabishin din sai in shi ya ce a bashi yanzu shi za a zauna a ga cin abincin shi a ji buƙatuwar shi a yi mai fifita ma amma yana ci abinci yana daga kofi yana fifita kila ma inda kaji a wurin kuma yana korarsu suna raba-raba da ƙwayoyin shinkafa ko taliya kaga bata kyauta ba to zai fahimci cewa wato ya fahimci matan nan ba ta da lokacin shi daga nan sai ga matsala ko matsaloli sun fara tasowa to a takaice dai wannan ɗabi'ar da mata kan yi sukan haifar da matsaloli a tsakaninsu da mazajensu na wajen ganin cewa al'amura sun lalace abubuwa sun kasa yin kyau wasu wasu wasu matan saboda rashin alkinta lokaci zaka cin ma ba sa iya gama ayyukansu na ranar wanda rabin awoyin yinin ya ishe su amma saboda gazawa wajen iya tsara lokaci sai yinin gaba ɗaya gagare su tana da wanki tana da girki tana da gaida mara lafiya tana da aikin uwar miji tana da kaza ya ce an kawo wuta ya mashi guga ga share ɗaki ga waye duk wayannan ayyukan ba komai bane in an tsara musu lokaci akwai ayyukan da za ga ba za su haɗu ba dama ai wancan ai wancan akwai ayyukan kuma da za su iya haɗuwa an gama wannan kafin a koma a ci gaba da wancan an dan bashi lokaci minti goma minti sha biyar to bari a zuwa cikin minti sha biyar ɗin kuma za a iya gama aiki kaza ko kuma za a iya fara aiki kaza kuma za a rage sai ga kafin yini ya ƙare an ci nasarar kammala ayyuka da dama matsala ta gaba da mata ke sabbabawa shine sakaci wajen tarbiyyar 'ya'yan da suka haifa da mijinsu ko ƴaƴan da suka cimma mijinsu na da shi za ga wata matar ba za ci mayan su sallah ba ba za ta tashe su da asuba ba ba za ta ce su yi alwalla ba ba za ta ce su yi muraja'a ba ba za a ce su yi tilawa ba ba za a ce su yi ko kaza na aikin da'a ba ba abin kuma ƴaƴanta ne fa ita ta haife su ko ma ba ta haife su ba ƴaƴan wanda ta yarda ta aura ne dan tana son shi wannan sakacin zai sa mijin ya ji cewa wannan matar bai natsu da ita ba kenan matukar ba shi a kusa ƴaƴan nan ba za su yi sallah ba matukar ba shi a kusa ƴaƴan nan ba za su yi islamiyya ba matukar ba shi a kusa ƴaƴan nan ba za su samu mai kwaba masa ba wajen su zabura ga aikin da'a ko kuma su kauracewa ayyuka marasa kyau to galiban wasu matan zaka ga wannan bangare na tarbiyya ba su dauke shi da muhimmanci ba ba kuma sa bashi kula ba kuma sa ganin cewa a cikin yin haka akwai girmama shi mijin amma koda yana nan shine zai tattara yaran nan su tafi masallaci to ita ta ce lokacin sallah yayi ku je ku yi alwala su yi alwala in sallar asuba ce gida ce su yi shafa'i da wutari lokaci yayi su dan zauna su yi zikiri to baban ku zai tafi ku zo ku bi shi in an je ina ƙara tuna muku rakatul fajr shi ma baban in an je zai tuna musu in sun dawo to shikenan an dawo to a zo a dauki qur'ani a karanta a zo a yi zikirorin safe a zo a yi kaza ko a zo a yi wanka ko a zo a ci abinci ko a shirya tafi makaranta sai zama ne ita ko a jikinta ko ba abin da ya dame ta komi sai yayi magana to yaran nan sai sai alwala to sai to sai ta ma sai ta maimaita ta zama babaga kenan abin da ake cewa a kukuturu in an maimaita mai daɗi ya faɗa mai daɗi an yi doguwar jumla ya faɗa doguwar jumla idan har miji ya kai ya ɗauki lokaci mu'amalar shi da matar shi bata wuce haka ba to zaka ga bai da wani abu na natsuwa game da ita kuma bai da wani abu na fata ta cikar burin nagartacciyar zamantakewar aure tsakanin shi da ita kuma zai ji cewa matukar dai irin wannan matar ce to nagartattun ƴaƴan da za su zama alheri ga shi uban da ita uwar to wallahi ba za a samu ba to daga nan za ga matsaloli sun fara tasowa musamman kilishi yana tarbiyya ta addini yana da hangen nesan cewa in Allah ya azurta mutum da ɗa to wata dama ce aka bashi ne ya samu gafara na ladar shi ta haɓaka ne ya samu aljanna ne ya samu inuwa a filin alkiyama ranar da ba inuwa sai inuwar Allah saboda ɗan ya yi hadda ko wasu ayyuka na alkhairi daka mata da dama suna faduwa a wannan babi suna da rawar da za su taka saboda yadda galiban yaran ke zama suna da shakuwa da su amma ba su amfani da shakuwar wajen ganin cewa sun zabarar da yaran sun tafi zuwa ga aikata ayyukan da'a ko an tsoratar da su sun kauracewa miyagun ayyuka sai ga kawai hidimar su suke yi to idan haka ta kasance to za ga an ta samun matsaloli aure kuma ba zai ba da fa'idar da ya kamata a ce ya bayar ba, shi kuma miji ba zai ci gajiyar abin da ya kamata a ce ya ci gajiyar shi na zamantakewar aure ba. Wayannan su ne ‘yan wasu daga cikin kurakurai a ko matsaloli da akan samu a tsakanin ma'aurata, kama daga waɗanda mu mazan suke bijirowa daga wajenmu, da waɗanda suke bijirowa daga wajen su matan, da kuma wanda za a iya cewa suna bijirowa ta kowane ɓangare. daga cikin hanyoyin da za a bi a kaurace ma irin waɗannan matsaloli ya zama na an yi nazarin auren a mahanga ta shari'a kuma a gina zamantakewar a wannan mahanga ta shari'a abu na biyu a cire son rai wajen zamantakewar shi namiji ya cire son rai nauyi na riƙe mata Allah ne ya ɗora maka kuma ba ƙaramin lada yake da shi ba kar ka ga cewa aikin banza kake yi a'a ka saki jiki ka yi kana nan tare da falalar Allah was'alullaha min fallihi kullun ka cigaba da roƙon Allah daga gomayya ko tilitilin falalar shi kuma zai cigaba da baka sannan abu na uku a rika kai zuciya nesa kada yi gaggawar zartar da hukunci kada yi gaggawar ɗaukar mataki wanda zai iya zama dalilin da za a yi nadama daga baya haka kiyaye sai ka ga yan matsaloli za a iya samu nan da can wannan wasu abu ne na sunna ta rayuwa tsakanin harshe da haƙuri ma ana sabawa don wannan matsala ba za ta hana a ci ribar gwaggwabar zamantakewar auratayya a tsari na addini ba abubuwa kuma da wani zai ma wani tsakanin miji da mata na sabawa shi kuma ɗayan ya yafe sai ka ga ya ƙara danƙon soyayya ta ɓangaren can shi kuma wanda ya yafen ya samu gwaggwabar lada saboda girman yafiya kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wannan al'ummar tana ga saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan Allah kai mu rana yau zamu yi muhadara ne akan Ramadan wanda daga shi kuma sai bayan sallah insha Allah inda lissafi yau 17 rana yau zai zama 24 kenan ga Ramadan ya zo wa alaikum